أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله في جواد كراتمنا فيض الأحمدي في المولد المحمدي كتاب شيخ الإسلام رضي الله عنه لكي بيان حيث ورمان الله صلى الله عليه وسلم Ashewa ya ce wa Ali ibn Abbas radiyallahu anhu an samu hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa su wato a cikin sahabbai akwai wanda su kadai ne musulmai sai ka ito radiyallahu anhu aka fi cewa akwai kuma waɗanda su da iyayensu suka musulmai ne sai ce radiyallahu anhu an samu kaɗan wanda su sahabbai iyayensu sahabbai kakanninsu sahabbai to su kuma radiyallahu anhu za a ce musu ma gaba ɗaya gidan duka daga kan kakan sahabi ne baban sahabi ne ɗan sahabi ne iyayensu mata duk sahabbai ne duk almajiran manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi Abdullahi bin Abbas Abdullahi da babansa Abbas annahu kana fi dilalati hamli ali na tabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama anna kullu dabbatin li quraish nadarat tilka layla wato anna kula dabbatin li quraishin na tsakar tilkan laila cewa an samu kowace dabba ta quraishawa ta yi magana ta yi furuci a daren da cikin manzo Allah sallallahu ya shiga sirrin sa ya shiga cikin mahaifiyarsa kuma dabbobin cewa suke yi humila bi rasulillahi wa rabbil ka'bati an dau cikin manzon Allah mun rantse da ubangijin ɗakin Ka'aba dabbobin suna ta faɗan haka wa huwa imamu duniya kuma dabbobin cewa suke annabin nan shine fa imamin duniya gaba ɗaya duniya gaba ɗaya shine limamin ta fa innaka mihrabul wujudi wa wajhuha wa innaka babul wasli lil mutahaqqiqin wa siraju ahliha kuma zalla sallallahu alaihi wasallam shine fitilan mazauna duniyan nan duk wanda ke duniya da hasken annabi yake haskaka Allah ya sifanta shi wa sirajan munira shi siraj ne siraju suna ne na rana ko sifar rana ce inara kuma sifan wata ne sai Allah ya haɗa masa su wa sirajan rana muniran wata sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fi rana ya fi wata haske gaba da dukkan duniyan nan manzo Allah shine hasken dabbobi ne fa suke faɗa ba in adam ba wa siraju aliha to wannan abinda dabbobin nan suka faɗa cewa suka yi ta magana dabbobin ƙuraisha suka yi ta magana suka yi ta cewa an ciki da manzo Allah sallallahu shine shugaban duniya wannan abun kana min dilal kana fi dilalati min aminatu rasulillah na cikin abun da ya nuna lalle aminatu ta dau sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walan yabqa sarirul limalikin min muluki dunya illa asaba illa asbaha mankusa ba wata karaga da ta rage cikin karamin sarakunan duniya sai da ta wayi gari a kife kasanta ya koma sama sama ya koma ƙasa wato ya nuna kenan daga ranan an kifar da kowane mulki ko mulki ya wanzu to shakal ɗinsa ne kawai jikinsa ne fankonsa ne ya rage amma sirrin mulki an zare shi saboda sarkin sarakuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo duniya wa farratu hushul mashriq ila al-maghrib bil bisharat dabbobin dawa fi wuhush in ka ji an ce wahash dabbar da ba ta saba da mutum ba dabbar da in ta ga mutum za ta gudu ita ce wahashu shi yasa Allah ce wai zaru hushu hushra dan in su ne wuhush amma dabbar da ta saba da mutum ita musta'ani sa ake ce mata wannan in ta ga mutum ba za ta gudu ba ta saba rayuwa cikin mutane amma farko duk dabbobi a dawa suke wani aka kawo ta gida ta saba da mutum in ta ga mutum ba za ta gudu ba to mustani ta sunanta amma in ta ragu ha yanzu addawa take rayuwa da ta ga mutum za ta gudu to sunanta wahashu to wannan wuhush din na gabashin duniya suka gudu suka koma yammaci na yammaci suka gudu suka koma gabaci suka canza position bil bisharati da bisharori kowanne na yau kowanne bishara cewa mun ji daɗi an ɗau cikin manzon Allah mun ji daɗi an ɗau cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kazalika ahlul bihari haka nan halittun da suke rayuwa a tekuna kifayen ƙasa suka koma sama kifayen sama suka koma ƙasa kowanne yana yi wa kowanne bishara cewa an dau cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga lokacin aka fara tarbarsa aka fara murna da zuwansa sallallahu alaihi wasallam dan Abdullahi bin Abbas ne yake bada wannan labari wa bashiru ba'dhum badan sashen wannan dabbobi ko halittu na yi wa sashi bishara sai annabi zai shigo wanda zai haskaka duniya zai tsamar da ita daga duhun da take ciki a kai ta wa duniyar nasu zulmun wa zulmatun wa harbin ma shi duhu min aujihi rizq a manzala zo duniyar nan duka duhu ne na zalunci na shirka na kafirci na miyagun ayyuka na sabawa Allah subhanahu wataala kuma da yazo din shikenan fa ashraqatil arza'u an kasha al kharbu duk ko ina yi haske duk damuwa kuma aka yaye ta walau fi kulli sharin min shuhuri hamdihi nida'un fil ardi wa nida'un fis samai wato kira ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ƙasa da ta sama a kowane wata cikin watannin haihuwarsa kowane wata sai an ji wani ana ana ana wani kira daga ƙololuwar sama ana gaishe shi sai kuma an ji ana kira daga ƙasa burbushin ƙasa can kuma ana gaishe shi sai a wata taran nan duk haka aka yi ga abin da ake cewa an abshiru faqad ana an yazhar abul qasim maymunan mubarakan ya ku mutane ku kowa ya ji dadi mala'iku kowa ya ji dadi dabbobi kowa ya ji dadi aljanu kowa ya ji dadi abul qasim muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ake alkunya da abul qasim ya kusa ya bayyana yana mai albarka yana mai yawan albarka shine maimunan mubarakan mai albarka mai yawan albarka sallallahu alaihi wasallam duk ana kai mutane shela ana ta faɗa cewa manzo Allah zai bayyana zai bayyana wa an ba'd al ulama'i an samu an rawaito daga wasu malamai sashe malamai anna aminata ita na aminatu radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda akhbarat ta bada labari bi anna lamma hamalat bi sallallahu alaihi wasallama cewa ita yayin da su dau sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi radabi a watan radab ne sirrin ya shiga cikinta. Ra'at rajulan malihan malihal wajh. Sai ta ga wani mutum mai gagganar mai kyakkyawar magana da fuskarsa kyakkyawa tsayibar ra'iha mai da'in kamshi kuma ta ganshi ne ba bacci ce ra'at ne ta ganshi kawai zai na ce mata marhaban ya Muhammad. Kaga ita ai ba Muhammad din bane. Ma na cikin nata ne Muhammad din. Kama shi yana ciki yana magana da shi. marhaban ya Muhammad mun san hadisin bai hakima ya tabbatar Abbasu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na gane sirrin ka yace tun kana jariri na gane sirrin ka yace wata rana ra'aituka tunadil qamar wata rana an ajiye ka irin ajiye yaron nan haka da daddare ne zan samu kana hira da wata kana magana da wata kana nuna masa yayi nan sai nan ya dawo nan sai dawo nan kuna ta hira Abbas yace na zo na labe na ga yadda ake daga nan na san kai din na daban ne saboda haka in shi Abbasu ba lokacin manzo Allah sallama shi Abbasu ai an tambaye shi ke da manzo Allah waye babba yace manzo Allah ne babba amma an riga haihuwa ta shi kanin baban manzon Allah ne shi babban annabi ne shi da baban annabi baban su daya wata riwaya mata ce mamar su ma daya saboda ka manzo Allah yana ce masa babbana babana bayan babana yace tun daga nan na san wani abu zai faru sai annabi yana cewa shi manzo ne yake na yadda dama na san kai ne na musamman ne to yace maraba da kai ya Muhammad nana ta ce wane ne kai sai ne maganar nan yace ni ne Adam uban halitta duka Adamu nan dai wanda dalili na dukkan mutane suka fito duniyan nan a alam a alamin zuhurin nan ni ne tace to me me ke tafe da kai ma turidu faqalat sai yace mata abshiri ya aminatu faqad hamalti bi sayyidil bashar wa fakr rabi'ata wa mubah ake ki ji daɗi ake amince ki bishara kin ɗau sirrin shugaban halitta gaba ɗaya ni uban halittan ne amma ni ma kuma shugabana ne eh ni uban ni uba ne kawai ma in yana nan to ni ma bana kan matsayina ina ƙasa ne kuma shine fariyan dukkan larabawa banu rabi'a da banu mubar manyan kabilu ne cikin kabilun larabawa shine fariyar su wato da shi za su yi fariya qalat aminatu na aminatu tace walamma kana ash-shahru sani yayin da wata na biyu ya tsaya dakala alayya rajulun wani mutum ya shigo wajena ta ruwai kula na cewa assalamu alayka ya rasulullahi amincin Allah tabbata gare ka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ce mata sai na ce mai man anta wane ne kai faƙala sai ce min ana shi su ni ne shi su ɗan adamu shi su shine wanda ya gaji sirrin annabi adamu bayan wafatin annabi adamu annabi adamu kan ya bar duniya hadisi ya ce ya ga mutum ya kai dubu ɗari cikin ƴaƴansa da jikokinsa sai da ya gansu ya bar duniya to amma dukkan cikinsu ba wanda ya gaji sirrinsa sai shi annabi shi su to kuma da da da annabi adamu ya haifi annabi shi su sai sirrin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake jikin adamu sai ya kawar daga adamu ya kuma gun shi su to shi su yazo yace mata wato abshiri ya aminatu ki bishara kenan na aminatu bayan ta tambaye shi ma turidi ne kike nufi ke sai ce mata faqad hamaltu bi sabi ta'wili wal hadith kin dau ciki da shugaban fassara kowace irin maganan Allah da kuma hadisi walamma kana sharu salisu da wata na uku ya tsaya da khala alayya rajulun wai mutum ya shiga wajen yana wa huwa yaqulu yana ce min assalamu alayka ya nabiyallahi amincin Allah ya same ka ya kai annabi ya kai annabin Allah fa qultu lahu nace qultu lahu nace da shi man anta wane ne kai fa qala sai ce da ni ana idris ni ne annabi idris wannan dai da Allah ya ce wa rafanahu makanan aliyya wa dhkur fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafanahu makanan aliyya idris babba ne da shi ma ya zo ya gaida nana aminatu ta ce masa me kake nufi sai ya ce mata abshiri ya aminatu faqad hamalti bin nabiyyir ra'is kin yi ciki da annabi shugaba shugaban kowa shine yanzu a cikin ki falamma kana sharu rabi da wata na hudu ya tsaya da kala alayya rajulun wani mutum ya shiga waje na wa huwa yaqulu yana cewa da ni assalamu alayka ya habiballah amincin Allah ya tabbata gare ka ya masoyin Allah qultu lahu nace da shi man anta kaga ka san dukkan halitta a allazina allazina ma'ahu muke shine Muhammadu Rasulullah shi kadai ne masoyin Allah shine mai zance da Allah shine badalin Allah shine makusancin Allah shine masanin Allah shine komin shine Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu to mu to duka dai duk sauran kenan wallazi a wallazina ma'ahu ake daga kan Jibrilu har zuwa mutum na ƙarshe a duniya har dabbobi har aljanu har kowa a wallazina ma'ahu ake sai ce da ita a yace da ita ni ne nuhu ni ne annabi nuhu tace to me kake nufi ya kai annabi nuhu me me ke tafe da kai yace mata abshiri ya amina tu faqad hamaltu bi sahibi nasri wal futuh in yau sirrin ma'abucin taimako da buɗe buɗe kaga shi annabi nuhu shi da kansa yace rabbi inni la ghalubun fantasir shi ya nemi taimako shi ya nemi taimako amma shi manzo Allah sahibul nasri wal futuh shi nasarar neman sa take buɗe buɗen neman sa suke inna fatahna laka fatahan mubina inda zaka gane fatahin babba ne zaka ce ya kira kan Allah ma ta kaddama a bayan kenan can tun ba kowa ba kowa amma ta akhara har aje ba kowa ba kowa duka fatahin yana nan al-fathul mubin dan akwai al-fathul mubin akwai al-fathul qarib akwai al-fathul mutlaq shi al-fathul al-fathul mubin shine inna fatan laka fatan mubina fatun qaribun shine nasr min Allah wa fatun qarib fatun mutlaq idza da nasrullahi wal fatah wannan fatahi cikin sunayen Allah wannan fatahi cikin sifofin Allah wannan fatahi cikin zatin Allah duk manzo Allah shi yake da waɗannan bude bude sallallahu alaihi wasallam walamma kana sharu khamis da wata na biyar ya tsaya da khala alayya rajulin sai mutum ya shiga wajena ko ya kula yana cewa assalamu alayka ya safatallah amincin Allah ya tabbata gare ka ya zabaffan Allah qultu lahu nace masa man anta wane ne kai qala sai ce ana hudun ni ne annabi hudu wa ila adin akhahum huda wanda suratu hud mun karanta ta shine annabin adawa shine dai yazo gai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah qultu lahu nace da shi ma turidu me kake nufi qala yace abshir ya anta faqad hamalti bi sahibi shafa'ati al-uzma yi bishara in ciki da ma'abocin ceto mafi girman nan wanda shine zai ceci kowa da kowa fil yawmil ma'udi a ranan da Allah ya yi alƙawarin he kowa ya hallara yawma yajma'ukum li yawmi jam'i zalika yawmut tagabun kowa he ya zo Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wallahi sai na hada kowa sai ya zo kowa sai ya zo kowa sai ya zo to ranan annabi ne zai sa baki a saurari ko dama ya ce ana khaibul ana ana khaibuhum idza bu'isa idza wafadu ni ne mai kudubawa dukkan halitta in kowa ya taru kowa ya taru kowa ya zo annabi shi zai tashi bayani sai to jama'a to yau ne fa ranar alkiyama kuma ga abun da zai faru ga abun da zai faru ga abun da zai faru ga abun da zai faru gama bayani shikenan sai ya tafi harkokinsa mutane a yi wannan zama na tashin hankalin nan a rasa gabar a rasa yamma a rasa yadda za a yi to kuma dai sai a sai to ya kamata shi annabi sun sanar tunda shi ya zo ya mana bayani sai a nemo shi sai a nemo shi sa baki inda lokacin dan aljanna zai ce kai ai kunci kawai tafi ta mana saboda irin kubar da yake cikin ta eh to ai ka san aka taru Allah ya ce ya ma'asharul jinni wal insi ni sata'tum an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi fanfuzu to jama'a kowa ya zo to madalla madalla eh yawma idin turaduna la takhfi minkum khafiya ta aka kowa ba wanda zai iya sai to yanzu kowa ya zo ko to madalla amma ba sauri yake da wannan taron ba duk wanda yake da wani uzuri zai iya zuwa ya fanfuzu min alfari samawati wal ardi sai nake da wani dan abun da ya dame zai iya zuwa abun nan sai daga baya zai za a abun nan amma yanzu dai ba sauri ake da su ba sai a zauna kawai a gasu a gasu a rasa yadda za a yi sai to yanzu yadda za a yi dole dai a sa baki mutane wasu suna shiga cikin wasu saboda zufa zufan mutane in aka ajiye jiragen ruwa za su yi gudu a kai zufa kawai to sai a ce to yanzu mu nemo annabi adamu da adamu nan shi ila ya san nan din nan tunda da shi ne ya haiho mu duka muka zo nan to a nemo shi zai guma a gano annabi adamu da kyar sai to gashi ta ba zai yi ba inda nake nan ba zan bar nan ba kale ni saboda haka dai ku tafi gun ni ina gani da shi za a samu dan dama dama to tsakanin daga gun annabi adamu kan aje a gano annabi musa yan shekara ɗari mala'ikatun rahmani wan nasu kullum yajuluna bahasan an shafi'in yurashsha ai ta nema sai a gano ni a masa bayani sai a zai yi tafi gun Ibrahim haka ila an aqarru baina Musa wa Adam baina baina Nuh wa Adam wa Musa wa Ibrahim wal amru wa Isa al Masih wa ruhu ilahina wa kalimatuhu nadil batuli tafsau anna nabiyyal bi anna nabiyyal bi anna ah cewa annabinmu shine shafi'al wara shine kawai wanda zai ci kowa لأن نبي نبي الله طه محمد شفيع الورى أدينا أدينا أدينا daga ƙarshe dai an je gun annabi sai ce to ai kun walar da kanku izabu ila muhammadin to tafi gun annabi mu dan hadisi yana nan abukari hadisu shafa'a tafi gun manzon Allah a je gun sa same shi sallallahu alaihi wasallam a ce gashi ce to ai ban sani ba abin da ya faru kenan ya san ban san cikin wannan musibar ake ba to ku bari ku gani sai ana laha ana dama ai zan iya wannan aiki to me yasa ba ba a gani ba tun da wuri sallallahu alaihi wasallam idza qumta wasal anbiya in shaffa'an hunalika adnu bis sanawa ulaw bis wala bi tashi wa kullu bari'in qala nafsi wa ummati yaqulu rasulullah wa kullu nabiyyin qala nafsi wa ummati yaqulu rasulullah akrim bihi kenan Allah sallallahu ya je Allah mata ilhaman abin da zai gaya wa Allah ya je gana da Allah idza ufta hawla al-arshi wal haqqu fawqahu faqad khaba kullu rusul kullu yudanti kowa yana jin tsoro in Allah ya fito in gaba ganawa da Allah ya fito fito jama'a wa ana wa ana mubashiruhum idza ya'isu ana ganin ba zai yiwu ba mazala ce a ba ba komi an samu an samu fita kai kai wa alhamdulillah alhamdulillah manyan fa da suka je neman ƙasa baki manzala sai zo ya hau in sai kudu ba sai sa wani wani hadisi ne ce wa ana khaibuhum ko idza stama'u ni zan musu kudu ba idan suka natsu sai ce to kowa ya natsu a tara hankali idan an saka kenan kowa ya shiru manzala ta sai bayani to da matsalar da ake cikin nan an warware ta saboda haka yanzu a gasar aljanna can nan ne zai wannan ceton nasa nan sai zaɓo mutum dubu saba'in su bila hisabin wala ikabin sai ya waro su sai wane wane fito dawo nan wane wane fito dawo nan ya kirga mutum dubu saba'in لا تخفي منكم خافية ba wanda zai buya ba a duplication na mutane an san kowa a yau baka ga wasu in aka zo sai su kama hanya su abun nan ba su kama hanya aljanna Allah ce a waqifuhum innahum mas'ulun kai ku wadancan su dawo a tsaye da su innahum mas'uluna wadancan a dawo da su su dawo So, wannan mutum dubu saba'in ne, in aka kawo sai manzan ga sun yi kan. Sai sai kai ku koma kuma kowa zai ɗauko mutum dubu saba'in. Mutum dubu saba'in to dubu saba'in. Su kan waɗannan ɗiban farko kenan, su tafi aljanna kamar su ne ‘yan shara. To ku je kukan ku je mana ku je kukan ku je shiga kawai ku je kawai. Nan kan ba a ma fara ceton ba. bila hisabin wala ikabin duk su yi sannan sai a zo nau'o'in ceto duka dai a yi ta yin su ya haddace qur'ani ku fito nan ku tafi waye mai tsoron alba mai nafi dan dare fito nan ku ce waye mai azumin litinin da alhamis fito nan ku ce waye mai zaman sadaka fito ku ce haka duk amalul bir da ka sani sai an kirga masu ku fito ku wuce ku fito ku wuce ha masu cika alwala bagul wudo ku fito ku wuce masu haƙuri ku fito ku sai an gama wangai ruhun din nan su ne wanda su su su su su su sun jikata to sannan kuma sai a sai to yanzu waɗannan yaya khaladu amalan salihan wa akhara sayya zalla ce su ma dai su bisu sai sai to wannan su yan wuta ne an ba su fayil sun tafi hanyar wuta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kufa suna cikin al'umma na eh ah ba ku shaida ba mun ga gaskiya wani mun shaida wallahi kuma kashi an fa ka karbi takardun file din mutum ya babba suna aljanna sai ku fita nan duk ba wanda zai tare hanyar aljanna zai nuna musu sallallahu alaihi wasallam har mala'iku su ce wallahi Allah yau manzon Allah bai bar ofishin ka komai ba duk ɗayan wutan duk ya kai su aljanna a ta dura a je a lera ya gaba na wasu yaudu da nasara da waye su za a tarkata sai yau mai kullum ni jahannama halinta alat to haka haka haka za a yi ta yi to har ma wasu kan ma kan aje a abun nan an kai su ta din su ta ihu na kira manzo Allah amanna bi ya laita na abana Allah wa adana rasul ta ihu sai wani aje wani mala'ika ce ce manzo Allah fa yanzu akwai sauran mutane ka suna wuta Allah zai zai ce to a duba duk wanda zuciyarsa akwai ko igon kwayan zarra ne to shi manzo shi da kansa zai shiga wutan da ya san mutane ko ɗigo dama shi imani kaga ita ita ai duhu ce to kamar tauraro ne za a ga yana signal haka yana signal to za ka yana signal a ɗauko shi sai su ta kokkona su ma za su anar lati su wanka su zama mutane sosai tafi aljanna sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai wannan aikin sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai za ka ji a ce shafa'ati li ahlil kaba'ir a dama ce to na ai wanda suka sha tafi ƙarfin cikinsu don suna ajiye ceto. Na san akwai su, da suna ajiye ceto. falan yadika rasulullahi jahuka bi idhal karimu tahalla bismi munsafin in lam yakun fi ma'adi akhidan bi yadi qabla ma illa faqul ya zallat alqatl hashahu an yuhrima ar-raji makarimahu aw yalji aw yarji al-jaru minhu ghayru muhtaram يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمل باني دا كوا أرانا سيكي كوا وكركاف كل رزق كل يجن وتقول كل يصدق سواك دي شيني ميكيتو yayin da wata na shida ya tsaya da kala alayya rajulun tace sai wani mutum ya shigo guna yana ce assalamu alayka ya rahmatullahi amincin Allah tabbata gare ka ya jin kan Allah qultu lahu nace da shi man anta wani ne kace ana ibrahimul khalil ne dai annabi ibrahim din wanda kowa tare ya ciki bai cika goma amma ni Allah ce na cika wa ibrahim allazi waffe ibrahima ya cika goma karansa ya kai tsaye ya cika tsaf annabi ibrahim tace masa me kace nufi me ke tafe da kai kala yace abshiri ya ayyatu faqad hamalti bin nabi dalil yi bishara kin ciki da annabi ne girman gaske falamma kana sharu sabiu yayin da wata na bakwai ya tsaya da halalla ya rajulun sai wani mutum ya shigo guna wai guna sai assalamu alayka ya man tarahullah amincin Allah ya tabbata gare ka ya wanda Allah ya zaba nace da shi man anta wane ne kai qala sai ce ana isma'ilu zabini ne isma'ilu dan annabi ibrahim wanda da za a yanka din aka fasa فلما أسلم وتله للجديد ونادينا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك تكفتان فرقو دي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ni ne wanda za a yankan na aka fasa wasu kurfi kitabi واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرجيا نا أمين تد شيء الله نا أمين تد إسماعيل فأين دم الله دي إسماعيل من دي شيء نيز يا جيدا أنا أمينته لما تبشارة دم لو كان سيري من زمان صلى الله عليه وسلم نتيتو ميكاتي نبي قال يتي أبشر يا أنت فقد حملت بالنبي الرجيه المريش in ciki da annabin da ya rinjayi kowa mai fice kowa daɗi da kyau. Malama kana sharu saminu yayin da watan takwas ya tsaya da kala alayya rajul wani mutum shi kuri na wa huwa kuri yana cewa assalamu alayka ya khiratan lahi. Amincin Allah tabbata gare ka ya tataccen Allah. Tataccen Allah. Kultu lau nace masa man anta wane ne kai? Kala sai ya ce ana Musa ibn Imran. Ni ne Musa dan Imran wanda dai duk annaba ba wanda Allah ya kira sunansa da yawa a Qur'ani kamar annabi Musa wanda shi Allah ya fi haɗan gwagwarmayarsa kuma duk annabawa yayi nan yayi nan yayi nan yayi Musa Musa Musa alaihi salam ɗari da talatin da shida Allah ya faɗe shi a Qur'ani Musa Musa Musa ta ce to me kake nufi ya ce kin bishara kenan aminatu faqad hamati bi man nazzalu nazzalu alaihi alquran in yi ciki da wanda za a saukar alqurani alqurani ne girman nan ne wanda kowa yana so ya samu albarkar to shi za a sauke ba inna sanulqi alayka qawlan saqila ولما كان شهر التاسع يعني لو كان سرى يتسيا دخل علي رجل sai wani mutum ya shiga wajena wai ko yana cewa da ni assalamu alayka ya khatima rusulullah amincin Allah tabbata gare ka ya cika makin ma'aika Allah danal qurbu minka ya rasulullah kusanci ya kusance ka ya manzon Allah yanzu Allah baya kusantan kusanci kusanci yake zuwa gunsa sallallahu alaihi wasallam ana ana cewa al isnadul majazi to fa qul qultu nati man anta wane ne kai kala yace ana isa ibnu maryama ni ne isa dan maryama wanda dai aka haifa babu uban nan yi ne. Na ce, To, me kake nufi me ke tare da kai ce, ki bishara kina na amintu, faɗaɗa malti bin nabi mukarrami wa rasulil mu'azzam. Hakika kin ciki da annabi abun girmamawa manzo kuma abin kan bamawa sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayidina أولك والخاتم لما سبقنا سر لك بلك ولادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وبشر النبي بما كتبنا وما تلونا وهب لنا بذلك البشارات في كل طرفة وفي كل لحظة يا من أمره بين الكاف والنون يا من يقول للشيء كن فيكون الحمد لله دام ورد إن شاء الله دام تاشوريا وروى ابن إسحاق اللهم صل على سيدنا محمد سبحان ربك رب الحمد لله رب العالمين السلام عليكم